ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدوغ وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da ashirin da bakwai ashirin da shida ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a farkon suratul hadid mun yi ja na farko ba mu ƙarasa shi ba lokaci ya ƙure jiya da haka za mu tashi akan wannan ja na farko idan da lokaci mu je ja na biyu in kuma lokaci ya ƙure a kansa sai mu bari sai washe gari insha Allah alarama mai Allah ya ce نعم Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa jiya cewa yana ba mu labari a cikin wannan ayoyi cewa abubuwan da suke sammai da abin da yake ƙasai da su kansu samman da ƙasan da abin da ke tsakankaninsu suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Aiminal hayawanati wannan batat na daga abin da ya shafi dangin a dabbobi da dukkanin tsirrai da bishiyoyi duka suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala mun faɗi menene ma'anar tasbihi muka ce shine tanzihullahi minan naqa'is wal uyubi wato tsarkake Allah daga dukkanin naƙasu da kuma aibobi waɗanda bai kamata a danganta su ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan shine abin da ake nufi da tasbihi min sabbaha yusabbihu tasbihan daga sabbaha ya tsarkake yusabbihu yana tsarkakewa tasbihan tsarkakewa to wannan shine ma'anar tasbihi mun faɗi waɗannan ma'anoni da waɗannan maganganu da ayoyi jiya a karatunmu na jiya to abin da ya saura akan wannan gaba kafin mu wuce gaba shine shin menene fawaid da alheri da albarkar tasbihi domin tasbihi wata ibada ce wacce take mai girma wanda inda mutane sun gane suka koma kanta kai tsaye to zai wahala a ce sun shiga wata damuwa a duniyan nan kuma wallahi ko sun shiga Allah maɗaukakin sarki zai fitar da su da izinin Allah wannan shine kaɗan daga cikin fa'idar tasbihi dalilinmu akan haka malamai suka ce duk duniya ba wanda ya shiga bala'i da tashin hankali irin annabi yunus wanda shi da ya tashi ya shiga cikin kifi ne نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa zannuni tuna da ma'abocin kifi shine annabi Yunus iz zahaba mughadiban lokacin da ya tafi yana mai fushi wato Allah ne tura annabi Yunus ya je wa mutanensa wa'azi da ya je wa'azi yayi wa'azi suka ƙi saurare shi kowa ya kangare masa duk suka ƙi saurari abin da yake faɗa sai ransa ya ɓaci saboda shi mai wa'azi kullum bukatarsa mutane su gane su yi aiki da abin da suka gane idan bai samu haka ba suna ganin bukatarsa ba ta tun masa ba abin da yake bukata bai same shi ba don haka idan ba an yi a hankali ba sai kaga ya fusata dan sa ya ɓaci kuma wannan ba wai ɗabi'a ce ta malamai a yanzu ba a'a hatta annabawa Allah yana jarraba su da irin wannan ko ba komai bane yasa suke haka face tsantsar san addinin da tsantsar san Allah da tsantsar san abu Allah yake sawa ka ga ko annabi ya yi mummunar addu'a a kan kafirai ko ya yi mummunan fata a kansu saboda sun ƙi su ba Allah subhanahu wa ta'ala ko ya yi fushi ya watsar da su ya yi wancakali da su saboda ganin cewa ba su yi abin da ya kamata ba don haka annabi yunus sai ya fusata sai ya tafi ya bar garin kuma aka ce garin tsakaninsa da inda annabi yunus zai je akwai ruwa akwai jirgin ruwa sai an hau jirgin ruwa a ketara shine da ya hau jirgin ruwa zai tafi sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara jirgin ruwan sai ta kife da shi sai zamanto na'am sai ce me fasahama Allah ya ce sai aka yi wato kibau da shi kamar a ce a yi tanka da wane ne wane ne zai fada wane ne zai zauna domin jirgin ruwan an yi ittifaki cewa lallai akwai wanda sai ya sauka in ba haka ba za ta nutse gaba ɗaya ta cinye kowa to sai aka ce kaga ai ba wanda zai yadda dira ai ko duk tsananin imanin kai za ka ce kai ni fa a diran nan fa banda ni to dole sai aka yi ƙuri'a cewa to a samu wanda shi ne ta fada kansa ya fada cikin ruwa to sai aka rubuta kowa zaman jirgin ruwa sai aka rubuta kwaya ɗaya ko kwaya uku a wata ruwaya cewa fadawa ruwa to sai ya zama daga cikin waɗanda suka ɗauko suka canko fadawa ruwa annabi yunus yana ciki to sai ya zama cikin waɗanda suka afka cikin ruwa yana afkawa kuma falta kama hulhutu sai kifi ya haɗiye shi wa huwa mulimun ko sai Allah madaukakin sarki yace falaula annahu kana minal musabbihina ba dan annabi Yunus ya kasance cikin masu tasbihi ba kaga ahe tasbihi yana da fa'ida la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athuna wallahi da ya zauna a cikin cikin kifi har sai kiyama ta tashi da wannan cikin kifin shine kabarinsa ba zai sake wata rayuwa ba kuma sai tashin kiyama shine a waccar ayar da alaramma ya jawo annabi yunus ya yi fushi wa zan nuni iz zahaba mughadiban fa zanna allan na qadira alayhi Allah yace sai ya tsammanin ba za mu kama shi ba ba za mu dauki mataki akan shi ba kafin ka ankara sai gahi a cikin ruwa fana da fi zulumati sai fara kwarma kiran Allah a cikin duhu ko duhai duhu guda uku na farko duhun ruwa na biyu duhun dare dan da daddare abin ya faru na uku kuma shine duhun kifi an gane maganar da kyau ko fanada fi zulumati sai ga yana kwarmawa Allah kira a cikin duhai guda uku me yake cewa Allah ilaha illa anta subhanaka babu abin bautawa da gaskiya sai kai ya Allah tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimina Allah na zalunci kaina da ban yi haƙuri na ci gaba da wa'azi ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina wannan shine tasbihin da annabi Yunus ya dinga yi ko malamai suka ce shine mafi girman tasbihi da dan adam zai yi Allah ya fitar da shi daga damuwa don haka Allah maɗaukakin sarki ce ya dinga yin wannan tasbihin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yana cikin haka Allah ce fasta jabna lahu sai muka karɓa mishi wannan tasbihi da yake yi. wallahi malam duk matsalar da ka fada in kana wannan tasbihin wallahi sai ka fita da izinin Allah duk abin da ka shiga ciki na damuwar yau da gobe na harkar addini na rikicewar al'amura ko menene idan ka rungumi wannan tasbihin da izinin Allah ka kubuta fastajabna lahu Allah ya ce wa najjaynahu minal ghammi muka tseratar da shi daga bakin ciki da kunci da damuwa da bala'i da tashin hankali Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minina yadda muka tseratar da annabi Yunus to haka duk muminin da ya rungumi tasbihi gare mu wallahi tallahi sai mun tseratar da shi daga duk wani bala'i wa kadhalika nunjil mu'minin فنبذناه بالعراء وهو سقيم mhm وأنبتنا عليه شجرة من يرقين mm.
فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون
na'am فآمنوا فمتعناهم إلى حين Allah maɗaukakin sarki ya ce fanabaznahu bil ara'i wa huwa saqimun sai muka watso shi bakin ruwa bakin kogi aka ce annabi Yusuf ya tsamure annabi Yunus sorry ya tsamure ya rame ya kwanjame wa huwa saqim ba shi da lafiya na fata an fahimta Allah ya ce fa ambatna alaihi shajaratan min yaqatin sai muka tsirar masa da wata bishiya wata bishiya ce wannan kankana haka malamai suka ce wasu suka ce gwanda an yi ta fassarawa dai amma dai magana mafi inganci shine kankana yasa kai ta shan kankana aka rama kallahu wallahi tallahi in za a tafi gida yanzu ka sai ta ɗari biyu ko ta ɗari biyar da kai da uwar gida in akwai uwar gidan in kuma jarka ce uwar gidan naka to kaga matsala ta faru an gane magana da kyau ko eh ka gani sai ka je a yanyanka in kuma kai ne zaka yanka dama baka iya ba a garin yanka kuma ka yanke yatsa ko ba haka bane yauwa to shine Allah ya ce muka tsirar masa da bishiyar kankana ya yi ta sharɓa ya samu ya ɗan dawo da ƙibarsa da ɗan ƙarfinsa eh ya ɗan jajige sai Allah ya ce fa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna sai muka ce to ka koma zuwa ga mutanen can sun kai mutum dubu ɗari koma ƙari akan haka kuma wani abin mamaki da burgewa da ya koma ɗin fa'amanu bihi duk sai suka yi imani kuma suka yarda kaga dama ɗazu rashin haƙuri ne yasa ya baro ku amma da Allah ya masa wannan jarabawa ya gane kuskurensa Allah ya ce sai muka mai da shi zuwa ga waɗancan mutane kusan mutum dubu ɗari ko ƙari akan dubu ɗari suka yi imani Allah ya ce famatta'anahum ila hin muka ɗanɗana musu daɗi na wani lokaci sannan muka shafe su a doron ƙasa suka yi rayuwa mai daɗi saboda sun yi imani da wannan ne malamai suka ce duk bala'in da kaga muna ciki wallahi wallahi rashin imani da Allah ne kaga mutanen annabi Yunus Allah ya ce da suka yi imani suka karɓi da'awar annabi Yunus suka yi aiki nagari suka kauce wa ayyukan sako da asha Allah ya ce sai muka ɗanɗana musu daɗi muka ɗan jiyar da su daɗi na wani lokaci zuwa lokacin da ajalinsu ya ƙare kuma muka kira su zuwa lahira kaga wannan a nan duniya kenan Allah bai basu suka kangare ba bai basu suka watse bai basu suka sha wahala ba to me kake tsammani kuma idan kiyama ta tashi wannan shine aikin imani jama'a aikin takawa aikin nagarta idan mutum yayi to zai ga amfaninsa tun daga nan duniya kuma gobe kiyama zai samu ta goma shi mai daɗi to kaga wannan sai nuna mana a he tasbihi ba karamin aiki yake yi ba wajen fitar da mutum daga cikin bala'i da tashin hankali kaga dai yanzu annabi yunus ya shiga damuwar da ba wanda ya taba shiga irinta duk matsalar da yau ka shiga a duniya baka shiga irinta annabi yunus ba to shi ma tasa an cire hi balantana kai jama'a kun fahimci maganar da kyau ku tashi ma an cire hi balantana kai don haka babban abin da zaka dage da shi shine yawan tarzihi shine wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kar ka raina ta domin wai wasu su mutane wai idan suka ji addu'a is common ko kowa ya iya ko kuma kowa ya santa sai su raina mata ajawali sai sun ji wani abu mai kamar larabci larabci turanci turanci ya rauka ya ilu ya fatattaka ya ilu ya wargaza ya ilu wai da wannan ne Allah zai wargaza maƙiyansa na fata an fahimta wai da wannan ne Allah zai wargaza maƙiyansa a ga ta annabawa garanti wanda annabawa suka yi ka daina kakalan malaguɗe wai gaida uwar saurayi a kasuwa jama'a kai ta kakalo abin da Allah bai dora maka ba ga ta garanti Qur'ani ya zo da ita sunnar manzon Allah ta tabbatar da ita haka shikenan magana ta kare to amma sai mutum ya ta kakale kakale in aka bashi addu'a ya ce malam ai wannan gwarakin bayan ma dubu biyar na yi ban ga wani canji ba to ai ka ji matsalar ka wannan kalmar da ka faɗa cewa ka yi dubu biyar ba ka ga canji ba wala Allah ya sa ka gagar ganin canjin da ka yi bisa yaƙinin Allah maɗaukakin sarki zai amsa maka da shikenan magana ta kare jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu a wata aya alaramma Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi Mm. Allah ya ce wa ma qadarullah kafirai munafukai mutanen banza ba su kaddara Allah suka girmama shi suka bashi matsayinsa ba haƙƙa ƙadarihi gwargwadon da girman da haƙƙin girmansa da buwayarsa ba su yi wa Allah wannan ba an gane magana da kyau ku wal ardu Allah ya ce alhalin ƙasa jami'an gaba ɗayanta qabdatuhu yawmal qiyama damƙa ce ta Allah a ranar tashin alkiyama ranar kiyama Allah zai damƙe wannan ƙasar yadda za ka turi ƙulli a hannunka da yadda za ka damƙi gari a hannunka wannan kwatance ne abin ya wuce haka bai yiwuwa ma a misalta shi amma amma haka ne don kai saurin ganewa to Allah maɗaukakin sarki zai damƙe ta wannan ƙasar gaba ɗayanta yanzu da Allah ko masallacin nan akwai mutum a ce akwai mutumin da kibarsa ta kai ya damƙe masallacin nan da mu a ciki gaba ɗaya yaya girman halittarsa take eh abin ba misali ko ba misaltawa to ba masallacin nan ba ba gombe ba ba najeriya ba duk duniya gaba ɗaya ran tashin kiyama allah zai damƙe su gaba ɗaya wasamawatu sammai kuwa matsuwiyatun bi yaminihi allah zai naɗe ta yadda ake naɗe takarda ba irin wannan takarda ce ba alaran ma barin ɗau aro na yi misali wasamawatu matsuwiyatun bi yaminihi wannan ba misali nake buga ba don ba a misalta aikin Allah amma nama haka ne don kai gaggawar ganewa kuma wannan ya sa kwakwalwarka ta harba ma girman abu to Allah zai naɗe samman nan kaf gaba ɗaya kamar yadda mm. Allah ya ce yau mana ɗuwi sama a kaɗayi sijilli lil kutub wa fi ƙira'atin kaɗayi sijilli lil kitabi ranar da za mu naɗe ƙasa za mu naɗe sama kamar yadda mai rijista ke naɗe takarda ke naɗe rijistarsa kaga da kansa Allah sai buga misalin yadda zai naɗe kamar idan an gama roll call sai he abin nan form master sai ya naɗe rijistar sai ya shiga da ita office Allah ya ce to haka za mu naɗe sama gaba ɗaya la haula wala quwwata illa billah kadai sijillil kitabi ko kadai sijillil kutub Allah ya ce kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda muka kage farkon halitta haka zamu mai da ita an gane magana da kyau ko Allah ya ce wa'adan alaina wannan alkawari muka ɗauka wa kanmu inna kunna fa'ilina musu Allah gwanaye mu ne masu aikatawa an gaishe da Allah an gane magana da kyau ko to shine anan ma Allah subhanahu wata'ala yake cewa ma qadarullaha haqqa qadrihi sai yace wal ardu wal ardu wal jami'an qabdatuhu yawm al qiyama wassamawatu matawiyatun bi yaminihi to muhalli shahid sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna tsarki ya tabbata ga Allah jama'a amma yushrikuna ga barin abin da suke masa tarayya suke masa shirka da shi galibi idan Allah zai tsarkake kansa daga shirka sai ya amfani da subhana subhana rabbika rabbil izzati أفبعذابنا يستعجلون na'am akramaka Allah فأبصرهم فسوف يبصرون
ni na san qur'ani ba zai bada alaran ba ربك رب العزة عما يصفون mm, وسلام على المرسلين mm.
والحمد لله رب العالمين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Afa bi azabina yasta'jiluna yanzu azabar mu suke gaggauto wa kansu, kafirai jama'a saboda wulaƙanci da cin mutuncin Allah, wai suna cewa idan azabar da gaske ne to kawai a kawo ta su sun gajima da magana da ake ta yi za a musu azaba. Kawai a kawo ta azabar kawai. Afa bi azabina yasta'jilun. Allah ya ce fa absirhum kayi kokarin ganar da su. fasaufa yubsiruna in kana ganar da su kana karantar da su masu imani daga cikin su za su gane sai Allah ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna tsarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin izza da buwaya ga barin abin da suke siffanta shi da shi kaga nan ma sai ya, ya amfani da subhana wajen tsarkake kansa daga abin da ake danganta mishi wa salamun alal mursalina aminci ya tabbata ga annabawa manzanni walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai gaba daya an gane magana da kyau ku to wannan duk me yake nuna mana fa'idar tasbihi fa'idar yin tasbihi wannan dalilin yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa mana a hadisi ingantacce wanda al-imamul bukhari da muslim suka rawaito manzo Allah yake cewa kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhana subhanallahi subhana ra- subhana madha subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim jazakumullahu khairan manzo Allah yace kalimatani kalmomi guda biyu khafifatani alal lisani suna da saukin faɗa akan harshe a cikin minti goma sai kai dubu ɗaya ko sama da dubu kalimatani khafifatani suna da sauki akan harshe habibatani ilar rahamani kuma duk kalmar da za ka yi a duniya ba wacce Allah ya fi so irinsu sannan kuma saƙila ta fil mizani ba abin da ke nauyaya mizanin bawa yanzu nan ladan sai rinjayi zunubansa irin waɗannan kalmomin waɗannan kalmomi ne sai Allah ya ce manzo Allah yake cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim shine ka ce tsarki ya tabbata ga Allah ka ji fa tsarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah tsarki ya tabbata ga Allah mai girma فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون tsarki ya tabbata ga Allah in ji Allah hina tumsuna a lokacin da kuka kai yamma wa hina tusbihuna a lokacin da gari ke waye muku duka tsarki ya tabbata ga Allah hadisi ya tabbata wata daga cikin matan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya zo ya same ta tana ainihin wato yin lazumi bayan sallar asuba ko wani a makamancin haka sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mata baiwar Allah har yanzu kina nan kina ta roƙon Allah ta ce kwarai da gaske muna nan muna ta neman shiga a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci magana sai manzo Allah ya ce akwai wasu kalmomi da na maimaita su sau uku guda hudu ne na maimaita su sau uku inda zaki maimaita su sun fi duk abin da kika wuni ko wuni mutum zai yi yana yana ambaton Allah ba zai kai ki samun lada da kiga a gurin Allah ba manzo Allah ya ce ki ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa kaga ita ma a cikin addu'ar akwai subhana dan a nuna maka tasbihi abu ne wanda yake da muhimmanci a rayuwar musulmi adada khalqihi tsarkin da ya tabbata ga Allah da godiyarsa irin yawan halittun Allah ai ku kaga yawan halittun Allah babu wanda ya san su wallahi haka ne ko ba haka ba har yanzu ma tukunna masu technology da bincike a ruwa sun ce kullun suka shiga kasan koge he sun ga halittar da ba su taba ganin irin ta ba in kana so ka ƙara imani ka dinga kallon animal planning din nan tashoshin da suke nuna dabbobin nan ba wai kallo ake kawai dan nishadi ba dan shi musulmi babu wani abin nishadi fa wallahi nishadin ka shine cikin tsoron Allah kai in ka gani in shi wani kallo yake dan ya nutsu dan ya nishadi dan ya dariya a'a kai ya zama idan ka kalla abin ya ƙara maka girman Allah a zuciyarka da buwayar Allah a zuciyarka ka ce ikon Allah ka duba wata irin halitta Allahu akbar ka jinjina wa Allah ka kamba masha'aninsa to ka cika musulmin kwarai kenan amma ka kalla ka tuntsira dariya irin yadda Jacob in ya kalla ya tuntsira dariya yo me bambancin ku da shi kenan ai kai dama so ake komai wa fi kulli shay'in lahu ayatun تدل على أنه واحد على أننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد فيا عجبا كيف يؤسى الإله أم كيف يجحده الجاهد ولله في كل تسكينة وفي كل تحريكة شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أتكن كومي دكجني akwai ayar da take nuna cewa Allah buwayi ne gagara misali to saboda haka za ka ga kan cewa halittun Allah baje-baje malam iri-iri kala-kala wanda baka taba tsammanin akwai irinsu ba yanzu akwai wasu kifaye da za ka ga suna da kafafu sun fi guda ɗari a jikinsu kifi ne amma kafa yake da ita watsal-watsal-watsal yana wubuntsulawa wallahi akwai wata halitta da kwanan nan na gani a cikin wannan animal planet din wallahi yadda ka san ɗan adam haka take kuma wallahi kifi ne da hanci da ido da kunne da komai wallahi in ka gani a karan farko za ka ce to me ya kawo dan adam cikin ruwa kuma sai ka tsaya ka zai tsam da rai ka kalle ta da kyau sai ka ga ahe ba dan adam bane to irin wannan duk abin da ke nuna mana shine girman Allah da iya sassa da buwayarsa da kasancewarsa rabbul alamin هذا خلق na'am mm.
الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال Allah ya ce haza khalqullah wannan ita ce halittar Allah fa aruni ma za khalaqal ladhina min dunihi ku nuna min abin da waɗanda ba su yi ba suka iya halitta muku ba za ku iya ba ba abin da za ku iya nuna wanda ba Allah ne yayi ba kuma wanda zai burge ka babu shi bali zalimuna fi dalalin mubin Allah ya ce "Mm-mm, bari dai kawai azzalumai suna cikin bata ne mabayyani ba su gane waye Allah ba jama'a na fahimtar magana da kyau ko da haka yace ki ce subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah tare da gode masa adada khalqihi irin yawan halittun Allah wa rida nafsihi da irin yawan yardar da Allah yayi wa ya san yawan wanda Allah ya yarda da su Allah ya sa muna daga ciki to kace kana tsarkake Allah tare da gode mar yawan ainihin wato wanda ya yarda da su wa zinata arshihi kuma kana gode wa Allah tare da tsarkake shi kwatankwacin nauyin al'arshin Allah Tabbiza. al'arshin Allah wa ma adraka ma arshin lahi wa ya sanar da kai wa meye ne al'arshin Allah saboda haka girman gadon ya wuce tunanina da naka yo ai idan girman Allah ya wuce tunanina da naka to duk abin da aka danganta shi ga Allah ya kamata ka gane cewa tunaninka da nawa bai isa ya gano girman shi ba an gane magana da kyau ko saboda haka wa zinata arshihi wa midada kalimatihi sannan ina gode wa Allah tare da tsarkake shi yawan adadin kalmomin da Allah ya yi kuma Allah ya gaya mana law annal baharu midadan eh
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي mm.
ولو جئنا بمثله مددا Ƙul ka ce musu, laukanal baharu midadan li kalimati rabbi, da a ce duk koguna, kogi da ka gani, a ce na duniyan nan kaf a narka su su koma tawaida ko tawada. Sannan duk bishiyoyin duniya a nemi ma'aikata da kafintoci su feƙe su gaba ɗaya su mai da su alƙalmar rubutu. A bishiya ɗaya ma guda miliyan nawa za a samu jama'a. Ko ba haka ba ne? guda miliyan nawa za a samu alƙalami abinda bai wuce girman biro ba in za a feka a fitar a bishiya ɗaya miliyan nawa za a samu Allah ya ce to duk asara bishiyar duniya kaf a mai da ita mai alƙaluma an gane magana da kyau ku Allah ya ce lanafi dal baharu na rantsi da Allah sai ruwan kogin nan ya kafe qabla an tamfa da kalimati rabbi kafin a gama rubuce kalmomin ubangijina to ba wannan bane zai baka mamaki Allah ya ce walau ina bi mithlihi madada da za a ƙara kawo kwatankwacin kogunan duniya da kwatankwacin bishiyoyin duniya ai ta kawowa ana rubucewa ai ta kawowa ana rubucewa Allah ya ce wallahi sun kare kalmomin ubangijinka ba su kare ba
ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله
Allah maɗaukakin sarki yake cewa da a ce wannan kogunan gaba ɗaya da waɗannan bishiyoyin gaba ɗaya za a mai da su tawaida da alƙaluma bayan shi kuma a samo kwatankwacin su guda bakwai min ba'adihi saba'atu ab saba'atu abhurin Allah ya ce ma nafidat kalimatullahi wallahi ba su isa su karar da kalmomin Allah ba to ka duba fa cewa kai kuma kana tasbihi tare da tsarkake Allah yawan adadin kalmomin Allah to wa ya san yawan tasbihin da kai jama'a kuma da ke Allah ne yace ayi annabi yace ayi in kayin ka dace kuma Allah ya karba yanzu ko tasbihi biliyan ɗaya aka ce kayi a wuni kuma ya tabbata kayi baka more ba jama'a to fa abin da ake magana ya fi biliyan ya fi triliyon ya fi me ka- sama da triliyon eh subterial ko to ya fi haka ya ninninka abin babu misali jama'a wannan fa duk Allah ya buɗe mana wannan ƙofofin ne don rahamashi shi kuma waɗannan abubuwan idan ana faɗa ma cewa za a rubuta kal- ba zai yi wa a rubuta kalmomin Allah ba ka daina mamaki ka daina mamaki saboda in ba haka ba kai ma sai ka zama ɗan jahannama kun sa akwai wani tsinanne wai hi ɗan jahannama ya fito ya ce wai ba Allah wallahi yana nan ana ta yaɗa shi a social media yana ta magana yana cewa ba Allah yana ta kawo misalai to sai aka samu wani ba malami bane wallahi wani ne kawai ya buga mara waya ya ce masa to kai dan jahannama tun da ka ce ba Allah to waye wannan duniyar ya ce "A, haka kawai ta kanta ya ce haka kawai ta kanta ya ce "Eh," ya ce tabbas wannan ya yi daidai da wani labari da wani bawan Allah ya bani ya ce fili ya saya sai wata rana ya je zagayen filin ya je ya dawo ya zagaya ya zagaya da ya dawo yana fitar da kafarsa daga cikin filin zai koma gida yana waiwayawa kawai sai ya ga filin ya zama gida gaba daya sai ce kai wannan abin ba zai yiwu ba ya ce kai ka san haka ba zai yiwu ba sai an gina ka ce duniya haka kawai ce kanta ba tare da wanda ya gina ta ba ban gane ko kun gane misalin ba na fata fahimci maganar in ka yarda fili ba zai gina kansa ba sai an kawo block sai an kawo siminti sai an kawo ruwa sai an kawo yashi sai an kawo duwatsu sai mesin ya zo sai masu tono sun yi sai kafinta ya zo haka ne ko ba haka ba ya ka yarda cewa fili ba zai tahi ya zama gida ba sai da waɗannan amma baka yarda duniyan nan akwai wanda ya gina ta ba kaga batan basira malam damsul basirati ya tabbata ga wannan dan jahannama yana nan ba ku hawa social media ne wanda suke hawa suna ganin sa malam yakubu har ya tura mun abin da nace masa ai na fi kwana biyar da ganin abu an gane magana da kyau ko so don haka ku sani wallahi akwai aqaid yasa ku lura mu tafsirin mu in mun zo gaskiyar magana alhamdulillah mukan yi kokarin karkata zuwa ga abin da ya shafi tauhidi da aqida ba dan ko ba saboda wallahi su ne roman tafiya lahira in ka kuskura ka sa kafarka a lahira baka san girman Allah ba baka san buwayarsa baka san ya ya kamata a mu'amalanci Allah ba wallahi akwai damuwa fa duk yawan ibadarka akwai matsala dolan ka san waye Allah in ma ibada ta yi karanci to ya zama dai akwai tauhidi to idan wannan ya samu to wallahi da izinin Allah zaka haye da izinin Allah amma idan aka ce ba tauhidi ba aqida ba kaza ba kaza sai tsaban yawar ibada da yawan sallah ma baka da yawan tauhidi ba ina cewa fa kar ai sallah ko kar ai azumi ko kai a'a wannan su ma cikato ne na samun rahamar Allah amma tauhidi na gaba da kan komai jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu to wannan shine dan haka subhanahu wata'ala yake faɗa mana a wannan aya cewa lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai nasa ne yuhyi shi yake rayawa wa yumitu kuma shi yake kashewa huwa ala kulli shay'in qadir kuma lalle shi mai iko ne akan komai sai Allah ya ce huwal awwalu shine farko wal akhiru shine karshe wal batinu shine kasa wal zahiru shine sama wal batinu kuma shine kasa wa huwa bi kulli shay'in alim kuma lalle shi mai sani ne akan komai da komai an gane magana da kyau ko a malamai suka ce wannan aya هو الأول والآخر والظاهر والباطن سكت وهذه الآية من المشار إليها في الحديث إرباد بن سارية wannan aya tana daga cikin hadisin abin nan ishara da aka yi a kanta a cikin hadisin irbadu dan sariya cewa annaha afdalu min alfi aya ta fa aya dubu dubu daraja a cikin alqur'ani huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wannan ayar in ka karanta ta kwatankwacin ka karanta aya dubu ne a ƙur'ani jama'a kun fahimci magana saboda me yasa sirrin da yasa saboda tana ɗauke da wani abu na tauhidi da aƙida ku lura galibin ayoyi da surorin da Allah ke ba su girma za a ga cewa sun ƙunshi tauhidi da aƙida da asalin kaɗaita Allah cikin bauta yanzu ga kulhuwallahu kulhuwallahu manzo Allah ya ce ta'adilu thuluthal qur'ani ko tana daidai da ɗaya bisa uku na me na alkur'ani yanzu da za ka karanta ƙulhuwa ƙafa uku ladan wanda ya sauke ƙur'ani sau uku za a baka da kana da dabara sau ɗaya ko in ka karanta sau ɗaya za a baka ladan wanda ya sauke ƙur'ani ko in ka karanta sau uku kuma za a baka ladan wanda ya sauke ƙur'ani haka za a baka ladan wanda ya sauke ƙur'ani saboda kowace ɗaya tana daidai da ɗaya bisa uku na alkur'ani ma'ana da za ka karanta kafa tara to za a baka ladan wanda ya sauke ƙur'ani sau uku kun gane magana da kyau ku to da in kana da wayo kafin ka bar masallacin nan eh wallahi haka ake yi in ka ji romo kar ka bari ya wuce yanzu yanzu sai kai aiki da shi to malamai suka ce me yasa kulhuwa ta samu wannan darajar dalilin da yasa ta samu ba wani dalili bane saboda tana dauke da tauhidin Allah ta Allah shi ne ƙwaya ɗaya shi ne abin nufi da bukatu shi ne wanda bai haifa ba ba a haife shi ba kuma ba shi da wani wanda yake tamkashi ina fata an fahimta to wannan sirrin ya sa ƙulhuwa take da wannan ƙimar da wannan darajar to kalla ayatul kursi ayatul kursi ka san ranar da za a kawo ayatul kursi mala'iku nawa suka rakota ba za ka faɗa min nawa ba ne a dama gari nawa ne mala ya cewa an bani gari an gane mala'iku masu yawa suka rako ayatul kursi kuma manzan Allah ya ce idan ka karanta ta ka kwanta bacci Allah zai kawo ma mai gadi daga gurin shi mai gadi fa daga gurin Allah kai ka san mai gadin Allah ba bijilanci ba ne balantana kwansu bulari ne ko kwansu menene an gane magana da kyau ko mai gadin Allah mala'ika ne ina fata an fahimci magana saboda girman ayatul kursi saboda me yasa cikinta akwai tsarkake Allah da girmama Allah da kaɗe ta Allah cikin bauta to ita ma wannan ayar da malamai suka ce annaha ta'dilu ita ma tana daidai da ayoyi guda dubu kai suka ce ma akbalu ta ma fa aya dubu me yasa saboda tana ɗauke da kaɗaita Allah amma bari mu ji an abi rumai- ah, zumailin qala sa'altu ibn abbasin fa qultu ma shay'un ajiduhu fi sadri qala ma huwa qultu wallahu la, la, la atakallamu bihi wallahi la atakallamu bihi qala fa qala li a shay'un min shakkin qala wa dhahika qala ma naja min ahadin ma naja min zalika ahadun قال حتى أنزل الله تعالى فإن, كا فإن كنت مم. wato hadisi ne tabbata daga sahabi irbadu ɗan sariya Allah ya haɗa mu da irbadu a jannatul firdausi yake cewa na tambayi abdullahi ɗan abbas ya ce sai na ce masa ma shay'un ajiduhu fi sadri ni kan me yake damuna ne a cikin kirjina akwai abin da ke damuna ƙala sai ya ce masa ma huwa meye ne shi qultu sai shi abi zumailin yake cewa wallahi la atakallamu bihi ba zan iya faɗa maka meye ba saboda wani abu ne yake zuwa masa ka san haka kawai sai shaidan ya zo ya dinga riya ma ni ya dai wannan musuluncin makon wai gaskiya ne ma tukunna ko ƙarya ne ana samun haka ko ba a samu ni kan ya an ce Allah kaza an ce Allah kaza ni wannan abu ya dai shaidan sai ya zo ya dinga riya maka irin waɗannan abubuwa an gane magana da kyau ko sai ce to sai in dinga yawan tunani tunanin da ba zan iya furta maka shi da bakina ba qala fa qala li ashay'un min shakkin sai ya ce masa shin shakka kake yi a cikin addini ka dinga samun shakka kana tunani kana kokwanto wani abu na zuwa ma cewa kamar addinin nan ba gaskiya bane qala wa dhahika sai shi abi zumailin yayi dariya ma'ana cewa lalle haka magana take qala sai abdullahi dan abbas yace ma naja min zalika ahadun to in dai wannan ne ba wanda ya tsira daga irin wannan tunanukan jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku ba wanda ya tsira daga irin wannan tunanin duk wani wanda ka gani musulmi haka kawai wata rana wani abu zai dinga zuwa mar shaydan ya dinga riya masa yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya'ti shaytanu ila ahadikum wata rana shaydan zai zo wa ɗayan ku sai ya dinga ce masa ma khalaq man khalaqa kaza waye ya halicci kaza sai zuciyarsa ta bashi amsa cewa Allah ne mana wa man khalaqa kaza waye halicci kaza kuma sai zuciyar ta ƙara bashi amsa cewa Allah ne har idan ya ci gaba da wannan tunani sai kuma zuciya ta zo ta ce to shi Allah da kake cewa shi ya halitta to shi kuma wa ya halicce shi kun fahimci magana da kyau ku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga zuciyarka ta iso da kai wannan gurin to ka bar tunanin ka watsar da shi ka shagaltu da wani abu kuma kai ta ta'awuzu billahi minash shaitanir rajim kai ta maimaita ta'awuzi amma in ba haka ba to wannan shi yake jawowa kaga mutum daga ƙarshe idan ya biya irin wannan biye-biyen da irin wannan tambaye-tambayen zuciyar da irin wannan riyariyan da irin wannan shakkar da irin wannan kokwantan kuna tare da shi wata ran kawai sai ka ji yayi ridda saboda ya biye waɗannan abubuwa da haka annabi ya ce daga kaji irin wannan tunanin yana zawan zuwa ma maza maza kai ta a'uzu billahi ka watsar da tunanin ka koma kana ainihin wato wani abu daban an gane maganar da ke ku to shine anan ma Abdullahi dan Abbas ya ce wa Abu Zumailin ba wanda ya tsira daga irin wannan tunanuka da kake ainihin wato faɗa hatta kai daga ƙarshe ma har an da san da Allah ya sauke wa manzon Allah wannan aya Allah yake ce masa fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka idan ka kasance cikin shakka dangane da abin da muka sauke maka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin ka laqad ja'aka alhaqqu min rabbika ka sani dai gaskiya ta zo maka daga gurin ubangijinka fala takunanna minal mumtarina kar ka kasance cikin masu yin shakka da ainihin wato al'amarin kokonto a cikin addinin Allah an gane magana da kyau ko to shine sai yake cewa wa qad ikhtalafa ibaratul ibaratul mufassirin fi hadhihi al-aya an sami ibarori na malaman tafsiri a cikin wannan aya wa aqwaluhum da maganganunsu suna faɗa ala nahawi min bid'ati ashar qaulan an samu maganganu kusan goma sha ɗaya ko goma sha biyu ko sama da haka a cikin haka qala al-bukhari qala yahya imamul bukhari yace yahaya ya faɗa masa yace az-zahiru ala kulli shay'in ilman bi ma'ana huwa al-awwal din nan da aka ce da huwa al-akhir wa zahiru to ai mai ma'ana az-zahiru ala kulli shay'in wanda Allah yake sama akan kowa wal batinu ala kulli shay'in ilman sannan kuma Allah shine ya fi komai sanin abin da ke ƙasa da shi wanda yake ƙasa da shi bai isa ya san wannan ba ma'ana Allah ya san komai ta ƙasa ya san komai ta sama qala shaykhun al-hafiz al-mizzi malam yace malamin mu malam shafiz al-mizzi yana cewa a yahaya hadha huwa ibnu ziyad al-farra'u lahu kitabun sammahu ma'anil qur'an shi wannan yahaya shine ibnu ziyad al-farra yana da wani littafi wanda ya sanya masa suna ma'anil qur'an wa qad warada fi zalika ahadithun an samu hadisai da yawa sun zo a cikin wannan littafin fa min zalika an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yad'u inda naumi an samu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama idan ya zo bacci yana karanta wannan addu'a yana cewa allahumma rabbas samawati sab'i ya allah ubangijin sammai da kasai gabaki daya an gane maganar da kyau ko Ubangijin sammai da ƙasai ga baki ɗaya. Rabbi samawati sabi wa rabbil arshil azim kuma Ubangijin gado mai girma, rabbana wa rabba kulli shay'in kai ne Ubangijinmu kai ne Ubangijin komai munazzilu taurati munazzilat taurati wal injil kai ne ka saukar da attaura kai ka saukar da injila wal furqan kuma kai ne ka saukar da alqur'ani faliqul habbi wan nawa kai ne ka kagi kwaya da kwallanta kai ka tsagi ƙwaya da ɓawanta na fata an fahimta la ilaha illa anta ba wanda ya cancanta a bauta wa sai kai a bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi Allahu akbar Allah ina roƙonka tsari daga dukkanin wani abu wanda kai kake rike da makyangemarsa nasiya ita ce nan goshi ko ƙarshen goshi nan ma'ana inda kamar ka ce asirkar sa ba sai inda aka ja shi sannan zai tafi ba ko kuma linzamin doki ba sai inda mai tuka shi ya kada shi ba to Allah shi yake da baƙen gyamar kowa sai inda ya ja ka zaka yi to kace kana loƙon tsarin Allah daga duk wani mai sharri ina fata ana fahimtar magana daga duk wani mai sharri wanda Allah ke rike da baƙen gyamarsa kaga yanzu a nan kaga mai duk wani mutum da aljani da ɗan adam da ƙwaro an samu wani daga cikin magabata jama'a ya yi tafiya a dokar jeji sai ya samu guri zai huta da ya samu guri zai huta sai ya sa hannunsa sai ya bismillah sai ya yi zane haka ya yi da'ira sai ya tofa a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli min sharri ma khalaqa a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaqa a'udhu bi kalimatin lahi tamma min sharri ma khalaqa wannan addu'a da annabi yace ina iza nazala manzilan ko idan mutum ya sauka a masauki to ya karanta wannan addu'a Allah zai kare shi daga sharrin kowanne mutum ne in gida ka gina in wane ne ka karanta wannan addu'a a ciki Allah zai kiyaye ka daga sharrin wannan gida in ma gurin akwai aljanu ko jinnu ko kaza ka ji mutane sun kaura a gidajensu suna fama da su ce ai gidan akwai matsaloli suna jin wata ƙara suna jin wani ihu suna ji ana kiran su suna jin waye waye waye wannan magabaci sai karanta addu'a sai ya shiga cikin da'irar kawai sai ya kwanta abin shi cikin jeji kasancewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi in dai ka yarda da Allah baka da matsala wallahi amma in kana da shakka da ubangiji wallahi baka isa ba wannan shakkar ba za ta bari abin da ka roƙa ya samu ba to amma su magabata da ke da gaske suke yi abin da duk suka ji daga Allah ko daga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun dauke shi ba maganar kokonto ko tunanin kai anya wannan abu a'a su da gaske suke wallahi da ya karanta kawai sai ya shiga ya kwanta yayi ta sheka bacci sai can kusan karfe uku da wani abu na dare kawai sai ya farka yana farkawa aka ce sai ya ga wani zabgegen maciji ya zo jikin da'ira sai zagaye da'irar yake ya fasa kai katon maciji yana ta zagaye wannan zanen ya samu ya shigo cikin zanen ya sare shi abin ya gagara budar bakinsa sai ya ce na gode wa Allah da ya kawo maciji domin ya gadi na ka ji ƙarin tauhidi kan tauhidi an gane magana da kyau in kai ne he ka suri jakarka ka fita a guje kuma sai daga tun da ka fita a da'ira sai macijin ya zagaya kuma ya same ka ko ba haka bane amma shi kawai ce na gode wa Allah da ya kawo min maciji ya gadi na kawai sai ya gyara fulansa sai ya kara mai da kansa sai ya wuce ka ji maza mala wallahi mala an gane magana da kyau ko da asuba yana farkawa ya ji sanyin asuba asuba ta yi ya farka yana farkawa ya yi alwala ya yi sallah a cikin da'irar ya leƙa bai ga komai ba ya ɗauki jakarsa kawai ya tunkari hanya kuma kawai ya gaba abin shi haka ake so ka zama dangane da ubangiji in Allah ya ce ko annabi ya ce addu'a kaza tana maganin kaza ka sa yaqini ka sa tabbas a zuciyarka kawai ka yi kuma ka jira amsa kar ka ji wani abu wallahi ko wata shakka ko tunani wallahi abun mai yiwuwa ne tabbas ne in dai daga Allah ko daga manzon Allah ne an gane magana da kyau ko to wannan shine saboda haka akwai sharrata sharrata a duniya da mutanen da kake tare da su da wanda suke tare da kai da wanda suke ka kowa na nufin ka da sharri kai man aka yi rashin sa'a kana nufin wani da sharri ko ba haka bane to kai karka nufi kowa da sharri kai kuma naka sai kai addu'a ga addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane magana da ke ku saboda rayuwar ta zama sai da addu'a sai da addu'a bi man yathiqul insanu fi man yanubuhu wa min aina lil hurril karimi sihabu wa asbaha hadha nasu illa aqalluhum zi'aban ala ajsadihin thiyabu haka mawaki yace ya ce bi man ya fiƙul insanu fi man ya nubuhu a yau a rayuwa da wa za ka yadda ne waye ne wanda ba waye ba waye ne bai ci amanar ka ba waye ne wanda bai maka munafurci ba bi man ya fiƙul insanu fi man ya nubu wa min aina lil hurril karim sihabu ya yaushe mutumin kirki bawan Allah zai samu abokin arziki aminin kirki wanda zai zama yana kaunarsa wa asbaha hadha nasu illa aqalluhum mawaƙi ya ce ga mutane sun wayi gari in ba ‘yan kaɗan daga cikinsu ba zi'aban duk sun zama kuraye akan ‘yan uwansu ala a jisadihin na siyabu sai dai ga riguna kuma a jikinsu ma'ana kuraye ne da riguna a jikinsu an gane magana da kyau ko to don haka sai da addu'a bari mu karasa addu'ar sai mu tsaya da haka yake cewa falikul habbi wan nawa la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi sai yace antal awwalu Allah kai ne farko falaisa qablaka shay'un babu wani bayan kai an gane magana da kyau ko kafin kai babu wani kafin kai wa antal akhiru Allah kai ne karshe falaisa ba'daka shay'un bayan ka babu wani kuma wa antaz zahiru Allah kai ne sama falaisa fawqaka shay'un babu wani a sama da kai wa antal batinu Allah kai ne kasa falaisa dunaka shay'un laisa dunaka shay'un babu wani kuma a kasa da kai aqdi anna daina Allah ka biya mana bashin da yake ake bin mu wa aghnina min alfaqari Allah ka raba mu ka wadatar da mu daga talauci wallahi ka rike wannan addu'a kaji na maganin talauci ce gaskiya ne ana ramma kaji dai karshen addu'ar aka ce ka yi kokari ka karanta ta a bacci idan ka zo kwanciya an gane magana da ke ko daga ƙarhe ka ce agnina min alfaƙari aqdi anna daina wa agnina min alfaqar Allah ka biya mana bashi sukan da ke kanmu ka wadatar da mu daga talauci amin amin mana saboda haka aje a haddace wannan addu'a jama'a akwai ta ɗaya wanda take kwatankwacin ta in mun zo gobe insha Allahu ta'ala ita ma za mu karanta ta saboda kowa ya je shi wannan sadaka ce bari uwa uba jama'a an ba ku kowa ya je ya ta karantawa Allah zai yaye daga matsala an gane magana da kyau ku saboda matsala talauci bala'i ne jama'a ka tashi ba kuɗin breakfast ga ba mata ga kayi fulo da jarka mana eh ana ƙoƙarin shan ruwa tunaninka ina za ka samu kunu da ƙosai ko da mai sanyi ne Allah ya sauwaƙe Allah ya datar da mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuɓan harshe ko karancin ilimi da ni da ku Allah ya fi mana a ga akawun ɗin a marayu kamar yadda aka faɗa jiya account name din shine abubakar yaya arabi bankin kuma shine shine unity bank account number kuma 0052120730 0052120730 wannan shine account akwai muhammad abubakar ya tura naira 500 allah ya saka mishi da alkhairi akwai alhaji a kalaye sani ko karaye sani ne ko karaye karaye sani ya tura da naira dubu goma Allah ya saka masa da alkhairi akwai Muhammad Muhammad Ibrahim ko ya tura da naira dubu ɗaya Allah ya saka masa da alkhairi akwai Malam Usman ya tura da naira dubu ɗaya Allah ya biya su da aljannar Firdausi akwai a, Abubakar Nafi'u ko Abubakar Nuhu ne ko Nafi'u Nuhu to ya tura da naira dubu biyar Allah ya biya shi da jannatul Firdausi akwai malam ahmad ya turo da naira dubu ɗaya allah ya haɗa mu da shi a aljanna akwai bello muhammad abubakar ya turo da naira ɗari biyu allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alkhairi akwai hamza jibrin ya turo da naira ɗari biyar akwai kuma malam haruna babu secondin sun turo da naira ɗari ya turo da naira ɗari biyu shi kuma da hi da hamza jibrin muna addu'a da sauran wanda suka turo taimakonsu allah ya haɗa mu da su a jannatul firdausu baki ɗaya abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh